غير المغروب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إني أسألك باسمك الأعظم المكتوب من نور وجهك الأعلى المبد والدائم الباقي المكلد في قلب نبيك ورسولك محمد وأسألك باسمك الأعظم الواحد بوحدة الأحد المتعالي عن وحدة الكم والعدد المقدس عن كل أحد الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت صل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تزيد في قلبنا الإيمان وتحفظني القرآن وتفهمني منه الآيات وتفتح لي بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة ذات
سورة القيمة مرمية ويا سمانيات wannan sura ce mai bayanin albayinat an sauke ta garin maka tana da ayoyi takwas daidai bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfaqina hatta tatiyahumul bayyina a'udhu billahi min shaitanir bismillahir rahmanir rahim Allah yace lam yakun ba su kasance ba allazi na kafar waɗanda suka kafirce ma Allah min ɗin bayani ne na ahalar kitabi daga mazuwa littafi wal mushriki da mushrikai masu bautan gumakai mun faiki na za'ilina ba sa guhewa da bautan gumakan nasu hatta ta ce humul bayyana har hujja mabayyaniya ta zo shine sai na rasulullahi ya zo musu da alkur'ani mai girma rasulun rasulun min Allah ya talu suhufan mudahara rasulun manzo ne min Allah da gurin Allah ya talu yake karanta musu sufan littafi mudahara wanda yake tsarkakeke gaba dan ƙarya fiha kutubun qayyima Allah ya ce biya daga cikin sa kutumin littafi ne akwai hukumce hukumce qayyima wanda yake tsayayye abin tsayarwa وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة أي وما تفرق الذين بستاري ربوها با سوى إنما أبو تالتاوي سيد باين ما جاءهم آيات سيد الله يزو مسدا من بعد ما جاءهم البينة سيد أكبر حجة مبين يا إيسا القرآن ما يجرما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة Allah ya ce wa ma umiru ba mu umarce su ba sai dai su bauta wa Allah shi kadai su tsarkake addini gabarin shirka kuna fa'a wannan addini ba hanife nan sai na rasulullahi na annabi Ibrahim wa yuqimu salata su tsaye da sallah wa yuta zakata su ba da zaka wa zalika wannan shi وذلك دين القيمة wannan ita ce addini tsayayye إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر Allah البرية ya ce kaga wa'anda suka kafirce ma Allah daga mabuta littafi da mushrikai Allah ya ce wannan za mu sa su wutan jahannama nan za su kaddara wa da goma wayannan su ne mafi sharrin halitta baki daya إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير Allah البرية ya ce kaga wanda suka yi imani suka yi aiki mana garji wayannan su ne mafi alkhairin halittu جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار Allah ya ce sakamakon su a gun ubangijinsu Allah ya ce za mu shiga da su aljanna ta zama tana gudanya garkayen da koramai guda hudu خالدين فيها أبدا Allah ya ce nan za su kaddara wa dawama har abadan abada.
رضي الله عنهم ورضوا عنه Hakika sun yarda da sakamakon da Allah ya ba su, Allah ya yarda da abin da suka aikata.
ذلك لمن خشي Ba ربه ga kowa ba, sai wanda ya ji tsoron Ubangijinsa yake da wannan sakamako.
سورة زلزال مقية وتسع آيات Wannan sura ne mai bayanin raurawa na ƙasa an sauke ta a garin Maka akwai kabbara, an sauke ta a Maka kuwa Madina tana da aya tara daidai.
الله أكبر الله أكبر kurna mana wuta ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم برشكرا إذا زلزلت الأرض زلزالها Allah ya ce idza zilzilatil ardu yayin da Allah ya ce muka rawrawar da ƙasa zilzala aka rawrawar da ita وأخرجت الأرض a أثقالها wannan rana za a ce da ƙasa ta fitar da kayan nauyin da ke cikin ta baki ɗaya وقال الإنسان ما لها mutum kafiri zai ce malaha wai me ke gare ta ne wannan a wani hali ake ne a yau يومئذ تحدث أخبارها Allah ya ce a wannan rana to hadisu da abin da mutum ya aikata sai an ba da labarin abin da ya aikata
بأن bi Allah ربك أوهي لها rabbaka sana ubangijinka auhela zai wahayi zuwa gare ta يومئذ يصدر الناس a أشتاتا wannan rana za ka ji kirazunan mutane tana juyawa daga an juya daga barin gurin taruwa a hitatan tana rarrabuwa ليرى وأمالهم ba da banza ba domin an nuna mata aikin ta na alkhairi ne ko na sharri ne فمن يعمل مثقال ذرة خيرا Allah ya يرى ce duk wanda ya aikata aiki na kwayan zarra in dai na alkhairi ne komai kankanta Allah ya ce za mu nuna masa kayansa ومن يعمل مثقال ذرة شرا Allah يرى ya ce duk wanda ya ga da alkhairi ko na kankanta ko na kwayan zara na in na sharri ne zamu nuna masa kayansa in ji Allah سورة العاديات مقية وهي إحدى عشرة آية wannan sura ne mai bayanin dawakai an sauke ta a maka ko a madina tana da aya sha ɗaya daidai الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu akbar Allahu akbar wa la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu na'am بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim والعاديات ضبا Allah ya yi rantsuwa da dawakai wanda idan an sake su zuwa yaƙi za ka ji suna ƙo ƙo ƙo wannan rabayi ne ƙo ƙo wannan muryar a kofutan ne ko a cikin dokin ne Allah shi ya san inda wannan murya yake ko فالموريات ne قدها dawakan da idan suna tafiya da dare sai ka ji tar tar tar a kofutan sai ga wuta fal fal fal wuta yana fita a dutsen da suka taka ne wutan ko a kofutan ne Allah ya yi rantsuwa da ita فالمغيرات Allah صبحا ya yi rantsuwa da dawakan da asuba yanayi za ga sun je sun shawo kan makiya فأثرن به نقعا fa'asar na ai yayin da aka motsa su za ga jin naqa'an za ka ga suna tada kura fil fil fil Allah ya ce mun yi rantsuwa da su فوسطنا به fa'asar na جمعا bin naqai yayin da suka tada kuran nan jam'an nan da nan za ga sun je sun shawo kan kafirai an zo da su kuma an sassare su cikin gaggawa sun kai hari ne cikin lokaci kankani إن الإنسان لربه لكنود dalilin rantsuwan Allah ya ce kaga mutum kafiri ga ubangijinsa shi kafiri mai jayayya ne ga ni'imar Allah وإنه على ذلك duk da لشهيد ma cewa shi mutum mai jayayyan nan ala zalika ga duk abin da muka nimta masa hakika da kansa ma ya shaida ni'imar daga Allah ce وإنه لحب الخير Allah لشديد ya ce shi mutum wajen san abin duniya mai tsananta san abin duniya ne أفلا يعلم إذا بوسر ما wai في yi القبور mutum bai sani ba ne yayin da muka tada shi a cikin kabari bai san cewa in ya mutu za mu tada shi a kabari ba وأنزل ما في الصدور Allah ya ce za mu bayyana masa abin da ke kirazansa na sharri da yake kukullawa.
إن ربهم بهم يومئذ Inna لخبير rabba musana ubangijin ka biyin ga shi mutum kafiri. Yau mai izin a wannan rana la kabirin Allah mai labartawa abin da bayi suka aikata ne na sharri Allah ba zai bari ba.
سورة القارعة مقية وأشر آيات Wannan sura ne mai bayanin kwankwaza an sauke ta maka tana da aya takwas ko goma daidai.
الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الأمر الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم ƙiyam alƙari'atu malƙari'a alƙariya tayin ƙiyama ita ce wanda take ƙwanƙwasa zuciyar ma'abuta cikinta malƙariya me ya sanar da kai mai ƙwanƙwasa wa ma adraka malƙari'a yawwa ya sanar da kai abin da ake nufi mai ƙwanƙwasa ne yawma yakunu an-nasu kal farashin yau mabthun ma a wannan rana ya kuna nasu mutane za su bazance kalfara ya kaman dango almabasusu wanda suka zuba a karkara kaman fari za ga mutane suna zuba a karkara mm.
wa takunu al-jibalu kal ihlil manfus a wannan rana Allah ya ce za mu sai mai da duwatsi kal'ihin manhuyi kaman zare da kada irin wannan yana yanan nan haka iska zai dinga dauka kaman gajimare mm.
fa amma man thaqulal mawazinu Allah ya ce kaga wanda aka je gurin su kele kayansa na alhaki na lada ya rinjaye na alhaki mm.
fa huwa fi shatir radiya hakika wannan zai zama yana daga cikin rayuwa yardaddiya ita ce rayuwa ta gidan aljanna wa amma man kafat mawazinu amma wanda kayansa na alhaki ya rinjaye na lada na ladan bai yi nauyi ba fa ummuhu hawiya Allah ya ce wannan mazaunin sautan hawuya وما أدريك ما Allah هي ya ce me ya sanar da kai abin da ake nufi da hawuya نار wata هامية ce ta Allah mai zafi Allah ya kiyashe mu سورة التكاثر مقية وهي ثماني Sura آيات mai bayanin tara abin duniya an sauke ta a garin maka tana da aya takwas daidai الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم عليكم التكاثر Allah ya ce wai me ya shagal da ku ne takasuru kuke tattara kuke alfahari da tara abin duniya da ƴaƴaye حتى زرتم yanzu المقابر ahe ba za ku bari ku bauta wa Allah ba sai an je kabari ana wannan kabarin wane ne a lokacin za ku tayi ku bi Allah كلا سوف تعلمون tsawatarwa ne Allah yake da sannan a lahira ko ana sani idan ba ku daina ba ثم كلا سوف تعلمون Allah yake in dai ba ku daina ba ko ana sani a wannan rana كلا لو تعلمون Allah yake gaskiya ne da dai kun ana sani da ba ku aikata ba علم اليقين Allah yake ilimi ne na hakika wanda abin an tabbatar muku da cewa an yi لترون الجحيم Allah yake hakika wannan rana sai mun nuna kafiri wutan jahima ya ganta kuru-kuru ثم لترونها عين اليقين sun malatar wannan kuma zai gan shi ainihin yaƙini ganin idanu in ji Allah ثم لتسألن يومئذ عن النعيم a wannan rana wallahi Allah ya ce sai mun tambaye kafiri anan na'imi da ni'iman da muka masa ya gode mana ne ko bai gode mana ba Allah ya ce ba za mu bari ba sai mun yi tambaya سورة العسل مقية وهي ثلاث آيات wannan sura ne mai bayanin zamani an sauke ta maka tana da aya guda uku daidai الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu akbar Allahu akbar wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر Allah ya yi rantsuwa da zamani innal insana haƙiƙa hi jinsin mutum da fi kusurin yana cikin asara daga kasuwancinsa yawa yawan rayuwa duk asara ake cin riban kaɗan ne in ji Allah إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق in kaga wanda ya ci riba to sai wanda ya bi Allah illal ladina amanu sai wanda ya imani wa amilu saliya da ya aiki na gari wannan bai zama mai asara ba wata wasa وتواصوا بالصبر yayi wasiya akan cewa a yi haƙuri bil haƙi akan gaskiya da imani yayi wasiya akan haƙuri da bin Allah yayi haƙuri bai saba Allah ba yayi haƙuri ya bi wannan Allah to wannan shine wanda bai yi asara ba Mm.
سورة الهمزة مقية وهي تسع آيات wannan sura ce ta huma zace an sauke ta maka kwa Madina tana da aya tara daidai Mm.
الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة wannan ɗin kalma ce ta azaba ko kwari ne a wutan jahannama Allah ya yi ta li kulli humazatin ga duk mutum mai yawan zumtse mai nuna mutum a baki ko a lebe ko a sigina yi ne humazatin lummaza mai nuna mutane na magana Allah ya ce zai shiga wannan kwari idan bai daina ba الذي جمع مالا وأددا allazi jama'a shine wanda ya tara dukiya malan dukiya wa adada yake lissafa su suna da yawan gaske يحسب أن ماله أخلدا Allah ya ce a jahilcin sa wai ya dauka yana tsammanin dukiyar nasa da wama zai yi ba zai mutu ya bar dukiyan ko dukiyan ya bar shi ba كلا لينبذن في الهضماء Allah Allah ya ce tsawatarwa ne da yin bazanna za mu jefa yi a wutan hulɗa ma idan ko akan haka ya tafi lahira bai tuba ba وما أدريك ما Allah ya ce الهضماء me ya sanar da kai wutan da ake nufi na hulɗa ma نار الله الموقدة Allah ya ce wuta ce ta Allah wanda ake rura ta التي تطلع على ita الأفئدة ce wutar da ta ɗaliu take ɗaukaka alal abida ga zuciya kafin ma a sa kafiri ta tsinkayi zuciyan ta cinye إنها عليهم موسدة wannan wuta tana nan Allah ya ce Musa da arke babata ko da kankanuwa ta huce ba an gama haɗa mata zafi Allah ya ce kif a rufe take in ji Allah fi في أمد ممددة amadin Allah ya ce mu maddada ai Allah madaukan ya ce tana nan ta kasance annaru dakilin wuta ce karkashin wuta eh ko da zafin ba a bari ta huce ba سورة الفيل مكية وهي خمس آيات wannan sura ne mai bayanin giwa an sauke shi a maka yana da aya biyar daidai الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu akbar Allahu akbar wa la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Allah ya ce alam tara kai fa wai shin ban baka labari bane yaya ubangijin kai aikata ga ma'abuta giwa wanda suka zo da giwa ألم يجعل كيدهم في تضليل Allah ya ce a alam ya ji alakai don Allah ya sanya tanadin su wa'annan ma'abuta giwa fi ta dalilin cikin asara da halaka Mm.
وأرسل عليهم دير نبابي Allah ya ce muka aika masa ƙananan tsuntsaye wanda ake kiransa da ɗairan ababila tsuntsayen ababila Mm.
ترميهم بحجارة من سجيل wannan tsuntsaye suka dinga jifan su da tsakon kwani wanda aka dafa yi daga wutan sijiyan Mm.
فجعلهم كعصف sai aka ماكون waye gari aka sanya su kaman karmami wanda dabbobi suke ci kaman ba a yi su ba سورة الشتاء مكية ويا خمس آيات wannan sura mai bayanin ɗari an sauke ta a maka ko a madina tana da aya hudu daidai الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu akbar Allahu akbar wa la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu na'am بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim بإيلاف قريش Ni ila ga ƙurai Allah maɗaukakin zargi yana cewa ku tuna ban ni'iman da na yi wa ƙurai yawa ƙurai yawa Allah ya ce na ni'imtar da ku fa إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ilahin cikin ni'imar da na muku rihila da hitayi kuna tafiya fatauci a zamanin ɗari ku je yaman wasai bi a zamanin bazara ku je fatauci zuwa ƙasar siriya in ji allah فليعبدوا رب هذا البيت don me yasa ba za ku bauta ubangijin wannan ɗakin ka'aba ba الذي أطعمهم من جوع sarkin da ya ciyar da ku gabarin yunwa وآمنهم من كون Allah ya je ya mantar da ku gabarin tsoro babu wani maki wanda zai zo ya kawo muku farmaki daga wannan gari سورة الماعون مقية وهي ست آيات wannan sura ne mai bayanin kayan aro an sauke za a maka ko a madina tana da aya shida ko bakwai daidai الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد نعم بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم لإيلاف أرأيت الذي يكذب بالدين Allah ya ce wai mun baka labari bane wanda suke karyata ranar tayin kiyama Mm.
فذلك الذي يدعو اليتيم fazalika shine wannan allazi wanda yake hankade maraya in ya ga maraya sai ya hankade ba zai bayi haƙin maraya ba Mm.
ولا يهود على طعام المسكين wanda kuma bai kuza da ciyar da masu karamin karfi su ne almajirai da miskinai bayi ne wali da dan mugira Mm.
فويل للمصلين fawailun Allah ya ce kalimatul azaba ta tabbata ga masu sallah su wane ne الذين هم عن صلاتهم su ne ساهون waɗanda suna yin sallah da rafkanuwa ba sa sanin kabili ko ba ba san gyaran sallah ba Mm.
الذين هم يراءون ويمنعون الماء allazina su ne wa'anda idan suna sallah ba dan Allah suke ba suna yi dan riya dan a ce sun iya sallah suke yi Allah ya ce duk wuta za mu sa su kuma suna hana mutane kayan aro ba za su baka aran gatari ba ba za su baka aran allura ba ba za su baka aran magirbi ba Allah ya ce su ma suna ciki mm.
سورة الكوثر مقية ويا ثلاث آيات wannan sura mai bayana alkausara an sauke ta a maka kuwa madina tana da aya uku daidai الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu akbar Allahu akbar wa la ilaha illa Allah Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamdu na'am بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim إنا أعطيناك الكوثر Allah ya ce mu ne muka baka ya rasulullahi alkhairi mai yawan gaske فصل لربك والنار Rabbi rabbika kai sallanka na idi wani har ka soke dabbarka
إن شانئك هو kawo الأبتر wanda suke ma gori makiyan naka su ne masu datsatsan baya su ne masu kankantar zuriya kai ne mai yawan zuriya ya rasulullahi في سورة الكافرين مقية وهي ست آيات wannan sura mai bayanin kafirai an sauke ta a maka ko a madina tana da aya hida daidai الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الأمر Allahu akbar Allahu akbar wa la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim قل يا أيها الكافرون wanda ya musu kace ya ku wayannan kafiran birnin makka لا أعبد ما ni تعبدون ba zan bauta ba abinda kuke bauta na dangane da gumakai ba ولا أنتم عابدون ما ku ba أعبد ku zama masu bauta ba abinda nake bautawa shine Allah madaukakin sarki ba ولا أنتم عابدون ما أعبد wala ana wala ana abidun ma'abatun kuma ni ban zama mai bautawa abinda ku kuke bautawa ba ولا أنتم عابدون ما ku أعبد ba ku zama masu bautawa abinda ni nake bautawa ba لكم دينكم ولي ku je دين addinin ku na shirka yana tare da ku addini na wanda Allah ya zaba mun yi kuma ni zan aikata Mm.
سورة النصر مدنية ويا ثلاث آيات Sura ne mai ba da maganar nasara an sauke ta a Makka ko a Madina tana da aya uku daidai.
الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الأمر Yawwa Allahu akbar Allahu akbar wa la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu.
بسم Na'am.
الله الرحمن الرحيم Bismillahir rahmanir rahim.
إذا جاء نصر الله والفتح Allah ya ce yayin da taimakon Allah ya zo za ka gani Allah ya ba da buɗin maka.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا A ran nan za ka ga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a ba sai an neme su ba.
فسبح بحمد ربك ko واستغفره ya rasulullahi ka cuɗanya da yin tasbihi kana subhanallahi walhamdulillah wasa gafiru ka nemi gafaran ubangijinka shi إنه كان توابا Allah sarki ne mai karɓan tuban bayi سورة العذاب مقية وآية خمس آيات wannan sura mai bayanin itace an soke ta a makka tana da aya biyar daidai الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الأمر الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب Allah ya ce tabbat yada ai yayi asara yada hannayen abi lahabin ya taɓe.
ما أغنى عنه ماله وما كسب ai dukiyarsa bai masa amfani ba abu lahabin bai wadatar da shi ba abin da ya tsururuta ma bai amfanar da shi ba سيصلى نارا ذات ai لهب da sannan Allah ya ce za mu higa da shi wuta ma abocin ruruwa وامرأته حمالة الهبط matarsa kuma tana ɗauke da kirare في جدها حبل من مسد Allah ya ce a wuyanta za mu sa mata igiya min masadin igiya na lafa da nan za mu harɗe ta in ji Allah سورة الإخلاص مقية وهي أربع آيات to dama so muke mu zo suratul ikhlas eh amma idan muka zo rufe karatun mu daga alamtaran nan ai za mu dauko muku a muku bayani eh ai sha a tabi to kaga yau muka yi ikhlasi Allah ya taimake mu yana da bayani da yawa mai kazinatul asrar ya dauko littafin sa zai duba wanda ba shi da yi to sai da ya saurara gobe kuma Allah ya kai mu za mu yi sai na rasulullahi salatin mu miliyan ɗaya jibi mu yi li ilafi miliyan ɗaya wanda za su zo su zo lafiya su koma ranar lahadi a rufe karatu to yanzu za mu shiga cikin kulhu wallahu in dai mutum yana da littafin kazinatul asrar ya duba to ja kulhu wallahu dan tafiya za a yi kawai.
الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد to dalilin sauke wannan sura na qul huwallahu ahadin shi kazinatul asrar ya kawo wasu bayanai amma akwai abin da kazinatul asrar bai kawo ba kamar yadda a cikin mujarraba ta dairabi ya kawo yadda ake irin ruhanin qul huwallahu to kazina bai kawo ba kamar yadda a sharhin sawi zai ba da falalan yin qul huwallahu dubu ɗari ga iyaye duk wanda ya yi iyayensa ko a wuta ne ko bayi ake bin su Allah zai biya to yi ka zinata bai kawo wannan ba to abin da ba a kawo din ba sai mu gaya muku duk mutumin da ya bismillah da qul huwallahu dubu ɗari ka yi shi ko babanka ko iyarka kai masa ko da bayi ake bin sa a lahira in dai ba da ganganci ya ci ba to a lahira Allah ne zai biya bashi wannan shine fida'unsa saboda haka in kun duba sharhin ku na sahawi za ku ga wannan kuma sannan qul huwallahu akwai addu'o'in da yake Allahumma inna saluka ya wahidu ya samadu ya man lam yadki sahibatan wala walada ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun asaluka bi haqqi asma'ika al-izami wa anbiya'ika al-kirami an tazkar li qaddama hadhihi suratu al-azimati abduka abdurrahman wa abduka abdus samad wa abduka abdul wahid يكونون لي أولا على قراء هوائجي الأجل الأجل الواها الواها الساعة الساعة بارك الله فيكم وعليكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم to wannan baya cikin kazina yana cikin mujarabatu dairabi duk wanda ya wurin kulhu wallahu kaman dubu wannan kuɗubansa ne idan kai kafa ɗaya duk buƙatar da kasa Allah zai biya maka shi kuma ku nemi mujarabatu dairabi za ku tarar da wannan wanda yake so ya ga halwan kulhuwan lahu ya yi addu'a to baya cikin wannan littafi namu yana cikin wato shamsul ma'arab kubra shamsul ma'arab kubra akwai halwan kulhuwan lahu na kwana uku akwai halwan kulhuwan lahu na kwana goma sha biyar kowanne mutum zai yi baya wa'annan littafin yana cikin shamsul ma'arab kubra duk wanda yake so ya yi amfani da ruhanin kulhuwan lahu ya gana da su to baya cikin dairabi yana cikin shamsul ma'arib al-kubra sannan kuma a dairabin akwai ismul adil duk wanda ya wura don qulhu wallahu dubu da kwaya daya dayan ka sa bismillah dubun ya zama ba bismillah to in dai kai roki Allah ba za ka bar gurin ba Allah zai amsa maka ban sani ba kazina ya kawo ko bai kawo ba amma hakika shi dairabi ya kawo wannan eh duk wanda yake da bukata mai muhimmanci yana bila raka'a biyu ya astaghfirullah ya salata nam ya ilala to ya wura dan kulu wallahu dubu da kwaya daya dubun dayan ne da bismillah dubun ba bismillah to duk wanda ya wannan duk bukatar da yake ba za ka bar gurin ba Allah zai amsa maka to mun kawo muku wanda ba sa cikin wannan littafin kuma za mu shiga wanda suke cikin kazinatar asrar wanda yana da hisse ya duba wanda ba ya da hisse ya saurara babin sai babi aqwalul mufassirina za ku ji kaulolin malaman tafsiri fi sababin nuzuli suratul ikhlas dalilin da yasa aka sauke wannan sura na qul huwallahu wal sababin nuzuluha dalilin sauke ta wujuhun kasiratin tana da fuskoki masu yawa al'awwala fuska na farko ana cewa ita nazala ta sauka ne bi sababin su'alul mushrikina dalilin tambayan da mushrikai suka yi wa sayyidina rasulullahi qala ruhaq malam ruhaq yake gaya mana illal mushrikina su mushrikai arsalu amiru bin dufailu sun aika amir dan dufailu ila nabi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waƙalu suka ce shagaƙat asana ka raba mana zumunci shine shagaƙat asana wa sabat alihatuna kana zagin gumakanmu wa kalafat dinu abaika ka saba wa addinin iyayenka fa in kunta fakiran idan kai talaka ne ugunin naka mu za mu baka abin da zaka wadata wa in kunta majanuna idan kana da faraka aw yanaluka ko kuma faraka ta same ka to mu dinnan zamu nema ma magani wa ina hawaita imra'atu idan kuma kana sha'awar wata mace ne zawwajina ka zamu aura maka fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace lastu faqiran ni ba talaka bane ba kuma talauci ne dame ni ba wala majanunan ni ba mai faraka bane wala hawaita imra'atun ni ban nabi wata mace ba ana rasulullahi ni dai manzo ne na Allah ad'ukum ina kirawo ku min ibadatul asnami ku bar bautan gumakai ila ibadati ku koma ku bauta wa Allah shi kaɗai wa arsalu saniyan suka sake aika manzon Allah sau biyu wa qalu lahu suka ce bayyin jinsu ma'abudi ka bayyana mana jinsin abun bautan naka amin zahabi shin abun bautan naka daga zinari ne aw min bilatin ko daga azurfa ne fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya sauke hadhihi suratu wannan sura faƙalu sai suka ce ai salasa mi'ata wa sittuna sanaman yaya aka yi gumakanmu ɗari uku da sittin ta ƙumu biya hawa ijina ba sa tsayawa da biya mana buƙatunmu fa kai mai ƙumul wahid yaya za a yi Allah guda ɗaya biya hawa ijina kalaki zai biya buƙatun halitta fa anzalallahu sai Allah ya sauke wannan aya da yake suratul larabi aya na 54 yake ce rabbukum allahu allazi khalaqa samawati na inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu azizan wa shamsa wal qamara wan nujuma musakkaratin bi amri ala lahu al-khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا ودمعا إن رحمة الله إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أكل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون to dai yana da yawa tunda an je sai da yaje inna ilahukum la wahidin ya tsaya yace duk wannan to a dalilin wannan aka sauki fa arsalu ukra suka aiko wani wa qalu suka ce bayyana afalu to ka bayyana mana ayyukan ubangijin naka fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya sauya qul huwallahu wasu fata samawati da subobin sammai wal arda ya kasai wannan shine dalili na farko a sani sai na biyu anna nazalat ita qul wallahu ta sauka bi sabab su'alil yahudu dalilin da yasa yahuda suka yi tambaya ruwa ya kira mato ikira mato ya rawaito daga ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma anal yahudu su yahudawa ja'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun zo gurin manzon Allah wa ma'ahum tare da su akwai Ka'abu bin Ashraf babban bai Yahude kenan fa qala suka ce ya Muhammad hazal ladhi kalakal kalaka wannan shine wanda ya halitta halitta faman famin Allah ta'ala to shi Allah wa ya halice shi fa gariban nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya yi fushi fa bara'ahu Allah ta'ala Allah ya kubutar da manzon Allah idan nazala jibrilu alaihi salam yayin da malaika jibril ya sauka fa sakanahu ya amintar da shi wa qala yace e kafiri janahak ka kankar da kanka ya muhammadu fa anzalalla anan ne Allah ya sauke qul huwallahu ahad sai ka ja قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ai falamma talaha alai yayin da ya karanta musu qalu suka ce to sibla na rabbak su fata mana ubangijin naka kai fa ariduhu yaya dantsan sa yake wa kai fa zira'ahu yaya zira'in sa yake fa gariba manzon Allah ya fushi ashadda da gar- mafi tsananin fushi min al-awwal fiye da na farko fa atahu jibril alaihi salam sai mala'ika jibril ya zo da wannan aya da ya zo a suratul an'am aya na 91 wa ma qaddarullaha وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من to شيء shi ne dalilin wannan aka sauke wannan aya wa ma qadarullah ba su girmama Allah ba haka qadarihi gaskiyan girmama shi wannan ita ce dalili na biyu a salis sai na uku inna nazala bi sababi su'alin nasara ita kul wallahu ta sauka ne a dalilin tambayan da nasarawa suka yi wa sayyidina rasulullahi ruwaya wannan ruwaya an samu ne daga adayi shi kuma daga ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qadima wabdan najran wasu jama'a na nasaran najran suka gabato faqala suka ce sablana rabbika ka zubata mana ubangijinka amin zabar jadi shi wai ubangijinka da zabar jadi yake aw yaqutun ko yaqutu ne aw zahabun ko zinari ne faqala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce inna rabbi shi ubangiji na laisa bi shay min zalika bai kama da wani abu daga abin da kuka faɗa ba li'annahu khaliqul ashiya shine wanda ya halitta abubuwa baki daya fa nazala sai Allah ya sauke qul huwallahu ahadun kaja ta قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد to lokacin da manzon Allah ya ja musu wannan aya fa qalu suka ce huwallahu ahadun to in Allah ɗaya ne wa anta ahadun ai kai ma ɗaya ne kaji kai kafiri fa qala sai Allah ya sauke wannan aya ta suratul shura aya ta 11 laysa kamithlihi ليس كمثله شيء Haka ce.
وهو السميع البصير ai ne suka mize shi Allah ba abin da ya kama da shi ai bai kuma kama da kowa ba fa qalu sai kafiran suka ce to zidina min sifati qara mana wani sifar Allah fa qala sai- sai na rasulullah ya ce Allahu as-samad fa qalu suka ce wa ma samadu menene samadu fa qala ya ce allazi yasmadu ilayhi al-khalqu wanda halitta za su nuho shi fi hawa ijin cikin bukace bukacensu fa qalu suka ce zidina qara mu fa nazalu sai aka sauke lam yalid kama walatu maryam ba haife yi ba kamar yadda maryama ta haifa walam yulad ba haife yi ba kama walad isa kamar yadda aka haifa annabi isa alaihi salam walam yakul lahu kuhuwan ahadin babu wani kini guda ɗaya tare da shi nazirin bai da kini kaza wannan mun ka muku shine daga tafsirul kabiri na fakaruddin razi faqarib tilibal ulama haƙiƙa malamai suna sabani rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kan Allah ya musu rahama fi nuzuli hadhihi surati dalilin sauke wannan sura fa min daga cikin su man kala akwai wanda suka ce inna ha makiyatu ita qul wallahu a maka ne wa huwa qawlu kuraibu bin abinu ayn wannan fadan kuraibu ne dan abinu ayn warwayatu usman bin adai shi ma ruwayan da aka samu daga usman dan adai an abi daga babansa an ibn abbasin daga abdullahi dan abbasu radiyallahu ta'ala anhu ma yardan Allah ya tabbatar da shi da babansa wa minu daga cikin su man kala ko wanda yana cewa inna ita qul wallahu dannan madaniyatun an sauke ta ne a Madina wa huwa qawlu mujahid wannan shine fadar malam mujahid wa ubay ibn ka'ab da ubay dan ka'ab wa abi aliya da abi aliya wa kila wani qawl inna nazalat wani qawlan an ce a a qul wallahu ta sauka ne marratayn sau marra guda biyu kala fatiya ce kaman fatiya marratan wani marran bi makatin a makka jawaban amsa ne aka samu lil mushrikina ga mushrikai wa marratan a wani marran bil madinati a madina jawaban amsa ne aka bayar li alil kitabi ga yahudu da nasara kaza wannan din ya zo mana ne daga itiqani littafin da imam suyudi ya buga shi wa qala ba'd al mufassirin shayin malaman tafsiri sun ce inna quraihin su quraihawa wal yahudu da yahudawa sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun tambayi sayyidina rasulullahi an yansibar rabba uba- ya siffata musu ubangiji allazi yad'uhum wanda yake kirawo su ila tauhidi su ɗayan tare faƙali suka ce asib lana rabba ka siffata mana ubangijinka allazi ta abuduhu wanda kake bauta masa wata da una na ilai kake kirawo mu izuwa gare shi amin rusafi shin allah daga tagulla ne amin nuhasu ko kuma kwasfin ƙarau ne amin safarin ko daga safar ne wahal ya kula shin yana ci ne wayar yabo yana shan wa ma huwa yaya yake wa kai wa huwa yaya ya kasance wa kana qurayhin domin su qurayhawa sun kasance ta abdul asnamu suna bauta gumakai wa zalamu suna riyawa annaha tashfa'u lahum gumakan nan za ta cece su wa taqarrabahum ila Allah ta'ala za ta kusantar da su zuwa gurin Allah zulba da samun babban rabo fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya sauke qul huwallahu قل هو الله أحد الله الصمد مهم.
لم يلد ولم يولد مهم.
ولم يكن له كفؤا أحد to sai a dalilin wannan Allah ya sauke wannan sura jawaban amsa ne li su'alihim ga tambayar da suka yi wa qad ruya haqiqa rawaito daga ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yardan Allah ya tabbata da shi da mahaifinsa nazalat wannan aya ta qul huwallahu ta sauka fi arbadi akan wani kafiri sunansa arbada dan kaisu da amir dan duhailu mugayen mutane ne su biyun nan ba mutanen kirki bane aqbala suka gabato za ta yi mu wani rana yuridani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna nufin za su zo gurin manzon Allah da mummunan aiki ko fil masjid al haram manzon Allah yana masallacin harami jalisan yana zaune fi nafarin cikin wasu jama'a min ashabihi daga sahaban sayyidina rasulullah fadakala masjida wayannan kafirai guda biyu suka yi ga masallaci fasta sharafan nasu mutane suka girmama su li jimali amir bin dufail shi amir dan dufail gaye da kyau a jiki amma zuciyar kamar na fir'auna yake wa kana min ajmalin nas yana daga mafi kyan mutane illa annahu sai dai a wurin mai ido ɗaya ne faja'ala yas'alu yana tambaya aina muhammadu ina muhammadu yake wa akbaru wa aka bahi labari faƙalar rajulun sai wani mutum ya faɗa mina sahabihi daga sahaban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi yace ya manzan Allah haza amir ibn dufailu wannan bai ne amir dan dufailu qad aqbala na waka gahi ya gabato bangaren ka faqala sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yace da'awu ku kyale shi fa in yuridu la bihi khairan idan Allah yana nufinsa da alkhairi ya hadihi Allah ya shiryar da shi in dai da alkhairi Allah ya nufo shi to ya hadi shi Allah ya shiryar da shi wa qabala ya gabata hatta qama ala ra'asi sallallahu alaihi wasallam yazo ya tsaya kan annabi Muhammadu fa qala yace anta Muhammadu kai ne Muhammad fa qala yace ana Muhammadu ni ne Muhammadu fa qala sai yace ila ayyi shay'in tad'unana ilai ga wannan abu ne kake kira mu zuwa gare shi kala sai manzon Allah ya ce ad'u ila Allah ina kira ku zuwa ga Allah rabbi shine ubangiji na wa rabbu kulli shay shine ubangijin kowane abu fa qala amin sai amir bin dubai da yace an sibla na rabbuka to su fita mana ubangijin naka amin zahabi shin Allah naka na zinari ne huwa shi amin biratin ko na azurfa ne amin hadidin ko na bakin karfe ne amin kashabin ko na katako ne fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya sauke hadhihi surati wannan sura na qul huwallahu قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ba da banza ba Allah ya sauke jawaban ya zama ba da amsa liswale ga tambayan da Amir dan Dufaili yayi. fa qala Amir sai Amir ya ce mali in aslamtu idan na musulunta ne matsayina qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce laka malil muslimina abinda musulmai suke da shi kake da shi wa alayka ma alaihim abin da yake kansu yana kanka zaka bauta wa Allah ka bar saban Allah qala sai ce ataj'alu li amr to min ba'dika yanzu idan na musulunta a bayan ka zan zama ni ne kalibanka lamarin ya koma hannuna a bayan ka kaji wani magana wai tun bai musulunta ba ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa laka zalika dan ka musulunta ba za ka zama halifa na ba wala li qaumika ba ko mutanenka ba za su zama halifa na ba walakin zalika ila Allah halibanci na yana ga Allah ta'ala ya ji alhu ilahi fi sha shi Allah shi zai dora wanda yake so ko ya ba wanda yake so qala amir sai amir yace fa taj'alani ala alwabad to za ka sanya ni na kula da dabbobi wa anta ala almadad kai kuma in barka ka kula da ƙananan dabbobi shine madarin wani dukiya ne kankani qala la yace ban yarda da wannan ba qala yace fa ma za ta ja'ali to me zaka bani illa musulunta qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace aj'ala laka aynatul khayr na dinga sa ka ka dinga jagoran dawakai ta gazu ala ya doke zaka hau kurin ka je yaki qala sallallahu alaihi wasallam sai yace to ka sanya ni laka aynatul khayr ta gazu ala ya qala sa yawa ka dinga na sa ka ka kula da kana jan doki ina yi yaki qala la manzala ya ce a ƙala amir sai amir ya ce ƙumma'i za ka iya tayi ne ka bar gun nan ka ɗan raka ni ina da magana da kai ya gaya annabi wai annabi ya bar gun sahaban ya ɗan raka shi gefe yana da magana da annabi ukan limu ka zan yi magana da kai faƙa ma hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzala ya ce ba komai mu je duk inda kake so manzon Allah ya tayi ya ja manzon Allah ya kai manzon Allah can gefe wa kana qad qala amir dama amirin kafin su zo gurin annabi ya shirya makirci ya gaya arba da ɗan ƙaisu ya zara aita ne kalli mu ya ce in na kira annabi na koma da gefe muna hira da shi durra kalaba kewaya ta bayansa wani ribu bai sai wannan takobin da muka sa dafi kurin ka sare shi yana lallahi manzon Allah suna hira ta baya abokin na zai sare manzon Allah fa ja amir sai amirin ya zo bin nabi sallallahu alaihi wasallam gurin manzon Allah shi wannan suna hira da manzon Allah wancan ya kewaya bayan manzon Allah a gefe a jeji ba kowa sun ja annabi gefe fawara yadda ya dora hannunsa ala atiki wai yana annaba haka ai kaza kaza yana taba yi wancan kuma yana baya shine ya dora hannunsa a kafadan annabi yukallimuhu yana magana wai kullu yana ce ya Muhammadu ina rabaka nabi ta da'una wai Muhammadu ubangijin nan naka da kake kira wani izuwa gare shi kai ba huwa yaya yake ne yana lallahin annabi wa ayi shay wani abu ne ya fa'alu yake aikatawa wa ma ashba zalika ya kamannin sa yake wa share inda zalika kuma yana wancan kafirin sigina ta baya ila arban ibn qais an adarebahu ya sare manzon Allah falama arada ibn qais yayin da arba da dan qais yayi nufi an yankare da sai wuda ya zaro takobin haka fa ya zaro rabin takobin miqdaru shibirin kaman taki daya habasa wallahu sai takobi ya kasa zaruwa rabi ya zaru Allah ya sa mala'iku sun rike rabi bai zaru ba falam ya kadu bai dai ala salli ga zare ya dai zare rabi ba zai iya meruwa ba ko ba zai iya fito da shi ba waje ala amiru yumiya yana sarahi mana ka cire ka sarahi mana suna magana da annabi yana gaya masa wala yayi kuma ya kasa sarewa na sadi sallam ana cikin haka annabi da ya ga ya matsa da nunawa bayansa sai ya waiwaya farawo rasulullahi min ka dama manzon Allah yi ta baya ma gani yake lianna kana yubsiru ya kasance yana gani min kalbe ta bayan kama kana yubsiru min ama kama yanda yake gani ta gabanin fa kala manzon Allah da ya ga abin da suke a kansa sai ce Allahumma aka fina bima shi'ta Allah ka izar min da duk abin da kake so akan mutanen nan guda biyu ana faɗin haka sahabban manzon Allah suna nesa a sun gansu sai suka zo da gudu wa banan nasu ile mutane suka yi gudu suka nufi wayannan biyu fawalli ya harabi na suka juya suka fita da gudu annabi dai yana tsaya gurin to ɗayan yana gudu yana gudu kafin ya je gida wa rasalala ila arbad ibn qais sa ya katin kudin sai Allah ya aiko tsawa ga arbad dan qais fi yau musawa ran nan fa ba gajimare ba komai ya kusan zuwa gida ya ji gurururu kurun kawo sai ga artahin Allah babu ya mutu laysa fi ga yimai ran da ba gajimare ba komai aka jefa masa tsawa fa arabtahu aka kona shi waɗa ana amir bunu ɗufai da amir ɗan ɗufai shi kuma ka soke shi wanda yake cewa a kai ya manzala shi kuma ka soke shi faka raga gaddata wannan sukan ya fita fi unki daga wuyansa fata ila imra'ati ya zo min wata mata saluliya faitar da wajahu ciwon ya masa zafi min tilka dalata daga wannan suka wa kana yaqulu yana cewa gadata gadata da iru gobe zan zama wahe gari irin na raƙumi fa zahara lahu asar gari yana wayewa sai ga alamar mutuwa fi baitin saluliya ya mutu a ɗakin wannan matar saluliya suma da abi farsi aka zo da dokin sa wara kiba aka hoyi wa ajarahu ya biya ladansa ta mata ala zahar a bayan dokin aka dora shi a can ya karasa mutuwa wa zalika shi ya kaulu ta'ala shi ne wanda Allah yake faɗa daga can cikin suratul radi aya na 13 zuwa 14 da Allah yake cewa wa yursilu sawaiqa fa yusibu ويرسل biha سوائك فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المهان lahu da'watul haqi له دعوة الحق والذين والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين وما دعاء الكافرين إلا في to ضلال wannan aya ya sauka ne akan wa'annan mutane guda biyu shi kafiri kwan kirahi ma ba abin da kira zai ja masa sai bata wa qatala amir ibn dufail amir dan dufail aka kashe shi bi dana ta daga wannan suka wa halaka arbadu arbadu dan kayansu ya mutu bisa ya gaje da tsawa kaza wannan din ya zo mana ne daga tafsir lahanafi wa fi gairi da wannan sawar sallallahu ta'ala alaihi a wani ruwayan ma Allah ne ya aiko mala'ika falak dama amiran yamma da amiru bi janahi da fukafukinsa wa radda huturabu yan nufe da ƙasa wa karajan min rukubati sai da ya fito ta gwiwansa fi wakati a wannan lokacin ga dati ga- aka ce lokacin ya zamanta ga dati wahe gari ka ga dati ba irin kamar wahe gari raƙumi fa zahaba ya tafi ila baiti imra'atin zuwa ga wato gidan wata mace saluliya walam yarda an ta mutu inda ba ta yadda matan ba ta yadda cewa ya mutu a gunta ba fada amiru bi farsi aka kira farsin amiru ya hau dokinsa su majarawa aka karbi ladansa fa mata yana tafiya a bayan dokin sai mutu yace karka ja min bala'i ka mutu a gidana ajabahu Allah Allah ya amsa du'a rasulullahi Allah ya amsa addu'ar manzon Allah kaza wannan ya zo fi tafsir al-uyuni a tafsir al-uyuni wa kana sababu dalili wasu malaman sun ce dalilin nuzul hadhihi al-ayati sauke wannan sura kama kana ubayy ibn ka'ab kamar yadda ubayy dan ka'ab ya gaya mana da jabir dan abdullahi al-ansari da abu abdullahi da abu aliya da sha'abi da ya karamatu rabi'a rizwanullahi ta'ala alaihi yardan Allah ya tabbata a gare su ajma'i na baki daya fa inna idza ma kufaru makka kafiran makka ne suka fi taro wahum daga cikin su akwai amir dan dufailu da arba da dan qais wa gairihi ma da wannan su biyun nan wa qala suka ce ya muhammad sabna na kan zuba da mana ubangijinka min ayi shay'in wa wai ubangijin naka da wani abu ne a huwa min zahabin wai shi daga zinari ne amin filatin ko daga azurfa ne amin hadidin ko da bakin karfe ne amin nuhasin ko daga takulla ne fa inna alihatuna mu allolin mu min hadhihi ashiya daga wayannan abubuwa ne fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace huwa la yuhibbu shay min zalik Allah bai kama da wani abu ba daga abin da kuke faɗa fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala sai Allah ya sauke hadhihi suratu wannan sura wa qala sai yace qul qul huwallahu na'am قل هو الله أحد مم.
الله الصمد مم.
لم يلد ولم يولد مم.
ولم يكن له كفوا أحد wani gaya masa ya muhammadu huwa allahu ahadun allahu samad har zuwa ƙarshe to wannan ya zo ne daga tafsir al-arba'ina wa bi riwayatin ukra a wani riwaya fi sabab nuzul hadhihi surati dalilin da aka sauke wannan sura fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah lamma karaja muhajiran yayin da manzon Allah ya fita yana muhajir yana mai kaura daga maka ila madinatul munawwara zuwa ga madinatul munawwara nawwara hallaha wanda Allah ya haskaka ta ila daral qiyamati zuwa ga gidan tayin qiyam sai ta ma ku fara maka kafaran maka sun taru fi dara na da wata a gidan da suke hira wa hiya bi sikati wani layi ne na wato unguwarsu Abu Jahil alaihi la'anatu wa qalu suka ce man yuraddu muhammadan ilaina wa zai mayar da muhammadu zuwa gare mu au arsalahu ko kuma aurasahu ko kansa nudi miya ta naqatan hamra za mu bashi taguwoyi ɗari jajaye sawadawul hadaqatin masu bakin ƙwayan ido wa miya ta rumiya kuma za mu bahi ɗari na matan rum wa miya tafarsun za mu bayi da wakai ɗari arabiyatin na larabawa faƙama rajulun sai wani mutum ya tahi ya karɓi wannan kwangila yuqalu lahu ana kiransa da suraka dan malik wa qala yace ana aradahu ilaykum ni ne zan dawo muku da shi zuwa gare ku faran manu lahu hadhihi al-amwal aka lamunce za a bayi wannan dukiya fakara da kalbahu ya fita a bayansa wa adraka nabi sallallahu alaihi wa sallama ya riske sayyidina rasulullahi fa sallar sai ya zare takobansa li yabsilahu domin ya kai sayyidina rasulullahi fa nazala jibril alaihi salam sai jibril ya sauka fa kala yace ya rasulullahi sakar al-arda li amrika Allah ya hore kasa a sanadiyarka fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ya arar ya ke kasa ku zi kama yi bada safa da farko sai dokin sai kasa fil ardi cikin kasa ila rukubatai zuwa ga guyoyi fa kala yace ya rasulullahi la af'al abinda nayi niyya zan yi ba zan aikata ba al'amanu al'amanu ni amana ne ni dan aike ne fa da rasulullahi alaihi salatu wassalam manzon Allah yayi addu'a fa an jahu Allah ya tsere ta da hi biduwayi a dalilin addu'ansa alaihi salatu wassalam na manzon Allah fasara sa'at sai zama sa'a guda sun sallar saifau sannan kuma bayan an yi tafiya na awa ɗaya ya biyo bayan manzon Allah ya zare takobinsa wara da ƙasarhu yake nufin zai kai manzon Allah wata safa da farko sai dokin sai ya kasa fil arin cikin ƙasa hatta kasa fil arin har ƙasa ta rike dokin ila surrati zuwa cibiyar faƙala wannan kafir ya ce al'amana al'amanu amana amana ni ɗan aike ne ya rasulullah la fa'alu ba zan aikata ba da bayan wannan sha'an wani abu fada rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi addu'a fa anjahu Allah ta'ala sai Allah ya tseratar da shi fa nazala an farsi ya sauka a dokinsa wajjasa ya durƙusa bai ne dai na kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam a gaban taguwan sai na rasulullahi wa kala yace ya rasulullahi akbirni ba ni labari mana an ilahi ka ga mahalicinka haifa kana lahu qudratun azimat yayin da yake da iko mai girma mislu hala misalin wannan amin zahabi shin wai Allah naka daga zinari ne amin firatin ko daga azurfa ne fa na qasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'asu manzon Allah ya sunkuyar da kansa a sharifatu mai daraja sakinan yana mai shiru fa nazala jibril alaihi salam sai jibril ya saba kala ya ce ya muhammadu ka gaya masa qul huwallahu ahad قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ko manzon Allah ya sake karanta masa aka sauke masa Allahumma wa qul Allahumma malikal mulki قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير aka sake karanta masa fadirin samawati wal ardi فاطر السماء fati wal ardi ala lakum min anfusikum فاجر azwajan السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو- وهو السميع البصير ya ka sauke ayar har izuwa huwa samiul basir fa qala suraga suraga da aka sauke wannan aya guda uku a gaban sa yace ya rasulullahi a arada alayhi al-islam ka bujuro musulunci gare ni fa arada alaihi salam manzon Allah ya bujuro masa da kalmar musulunci wa sana islamuhu suraga ya kyautata musuluncinsa kuma wani ruwayan ma manzon Allah ya ce baka so ne kambi na sarkin Kisra ya hau kanka sannan ya ce shi suraka wani ruwayan ya ce to manzon Allah na musulunta me zan yi wa musulunci aiki manzon Allah ya ce aikin da zaka yi wa musulunci duk wanda ya biyo bayan mu ka ce kurin baka gan mu ba ka tura mutane su bi wani bangaren ya dinga yin kaka ya dinga yin haka yau musulunci aiki da wannan umarni da manzon Allah ya bashi kaza wannan ya zo daga hadisin arba'ina warwi an rawaito an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yana faɗa yana akriju yayin da aka fidda shi wa qaba ya tsaya alama wurin a wani guri murtafiyin guri mai ɗaukaka mai tudu fa qala yace inni a'lamu yace haƙiƙa ni na san innaka ahabbul bilad ila Allah kai maka kai ne mafi soyuwan gari a gona zuwa gare ni wa habul arabu kai ne mafi soyuwan ƙasa ila Allah ta'ala zuwa ga Allah laula an ahalaka aka rujuni makar ba dan kada mutanen cikin ka su halaka ba da ba zan fita ba kaza fi fara'ilil makka ya zo daga falalan makka asalin sai fasali fi asma suratul ikhlas bayan kun ji dalilin da aka sauke qul huwallahu kuma za ku ji sunayen ita qul huwallahu kanta wa hiya iruna isman tana da sunayen ashir al-awwal na farko suratul ikhlas ana kiranta da suratul ikhlas lama qala katadi yayin da katadi ya faɗa radiyallahu anhu inna ma ambace ta da suratul ikhlas li'annaha suratul domin ita sura ce khalisatin lillahi ta'ala tsarkakekkiya ce gurin Allah lazi biya zikru shayin dan ita qul huwallahu a cikin tanka kula babu ambatan komai in amrul dunya la qul huwallahu ba ta bada labarin duniya wal akhirati ba ta bada labarin lahira abin da yake cikin ta kadai ta ne kadai shi yasa ka ce da ita suratul ikhlas ala abu sa'id al-hanafi abu sa'id al-hanafi ya ga mana alaihi rahmatullahi algina mawadaci inna ma sumaita suratul ikhlas abin da ya sa aka ambace ta da suratul ikhlas li'anna ta kalisu qari'uhu tana tsarkake mai karanta ta min shada'i da duniya daga tsananta tsanantan duniya wa sakaratul mauti da magagin mutuwa wa zulmatul qabr in dai qul wallahu kake karantawa Allah zai yaya ma duhun qabari wa ahwalul qiyamati duk wani bincike na gobe kiyama mai karanta qul wallahu Allah ba zai nuna masa ba asani sai na biyu suratul tafakkir suratul tajrid ana kiranta da suratul tajrid tsire tuwan tauhidi kenan warabi na hudu suratul tauhidi ana cewa suran ɗayan ta Allah li'annahu lam yadhkar fi hadhihi surati dan a wannan sura babu wani abu illa sifatuhu sai dai sifan Allah wanda yake kiransa da salbiya allati hiya sifatul jalal ita ce sifan girmama Allah wali anna man ita qadahu duk wanda ya kudure da kulhu wallahu kana mugulisan wannan ya zama mukulisi fi dinin lahi ta'ala dinin Allah mutum ya zama mai ikilasi wa man mata alai duk wanda yana karanta kulhu wallahu Allah ya karbi ransa kana kalasuhu minan nar kulhu wallahu zai zama shine wato kalasuhu tseratar da shi daga barin wuta wali anna ma qablahu dan abin da yake gabaninsa khalidan ya tsarkake ne fi zanni abu lahabi wajen zargin abu lahab faman qara hadhihi surati duk wanda ya karanci wannan sura fa inna la ta'ala Allah madaukakin sarki la yajma'u bainahu wa bain abi lahab Allah ba zai gama tsakaninsa da tsakanin abi lahab a gidan wuta ba wal kamis sai suna na biyar suratul najati ana kiranta da suran tsira li'anna najatul abd dan qul huwallahu tana tsere da bawa fi daraini duniya da lahira min anwa'il balaya daga nau'i nau'i na bala'i kowane irin bala'i ne kana wurin don kulhu Allah Allah zai ma hijabi bi kalimatar tauhidi domin ita kalma ce ta ɗayan ta Allah amma bi duniya amma a nan duniya faman salafa da abin da ya gabata wal jizyata da jizya wa ma bil akhirati amma lahira fa min azab jahannama Allah zai tsere ta da kai ga azab jahannama to kun je sirrin kulhu Allah yasa muka ce mu dage ne miliyan 12 fa ga an yi da kuma kuna jin dalilan da yasa ake yin ta aswasadisu sai na shidda suratul wulaya ita sura ne na samun wulaya li'annahu ruwiya an rawaito anna rajulun wani mutum ne arada an yarka rakatai na fajar yake nufin zai yi rakata na fajar wa kabbara da ya kabbara wa qara fatiha da kitabi sai karanci fatiha wa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce tawalla abtara wannan ya juya ya dadi faqara qul ya ayyuhal kafirun sai karanci kulya falan ma qama fi saniyat annabi da ya tayi faqara fatiha ya karanci fatiha faqala lahu alayhi salatu wa salam tawalla yace jiya masad faqara qul huwallahu ahad sai karanci qul huwallahu ahad araka an farko araka ta alfajr ya karanci fatiha da kulya nabi ya karanci fatiha da qul huwallahu wali annan man qaraha duk wanda a rakatan alfajr zai karanci fatiha da kuliya raka na biyu fatiha da kulhu wallahu to kana min awliya wannan zai zama waliyin Allah in dai kana so ka zama waliyin Allah ka lazimci yin haka wali annan man arafa Allah duk wanda ya san Allah ala hadal waje ta wannan fuska faqad wala wa haqiqa ya zama waliyinsa fa buda mihnati zai ne sai jarrabar rahamar Allah kana mihnatu ni'mati kaman jarraba ce ta ni'ima wa sabi sai na mako suratul nisba sura ce ta nasaba li annal mushrikina domin su mushrikai qalu suka ce lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah an sibla na rabbaka su fada mana ubangijinka fa anzalallahu hadhihi surati sai Allah ya sauke wannan sura warwaya an rawaito an annabi alaihi salatu wassalam a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala manzon Allah yana cewa li kulli shay'in nisbatu kowane abu fa yana da nasaba wani sabatu Allah azza wa jalla kaga nasabar Allah madaukakin sarki shine qul huwallahu ahad قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد to shi qul huwallahu ahad Allah wa annan samadu hi samadu din abin da yake nufi da as-samadu allazi la jawfa lahu sarkin da ba shi da ciki bare ya ci warwaya an rawaito anna qurayyan su qurayhawa ayyaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna wa manzon Allah gori faƙalu suna cewa anna abaka shibata yuhibbu maulahu ya tsara nisbatuhu sai aka sauke masa qul huwallahu ahad wa zai ruwayata a wani ruwaya kashiful asrar ya zo daga tafsirin kashiful asrar ai sahaba suratul ikhlas an aboci suratul qul huwallahu shine nazala yayin da ita suratul qul huwallahu a cikin kashiful asrar lokacin da za a sauke ta sahaba hina nazala sab'una alhu malakun malaika dubu saba'in ne suka raka aka sauke qul huwallahu malakan malaika dubu saba'in ne suka raka ta kullama maru duk lokacin da suka gifta bi alal sama'i da mazawa kan mai sa'alun sai su tambaye su amma ma'ahum me yake tare da su ne fa qalu sai mala'ikun su ce nisbatur rabbi subhanahu ai nasaba ce ta Allah mai girma da daukaka wa saminu sai sunanta na takwas suratul ma'rifatu suran sanin Allah li'annahu ruya an rawaito daga Abdullahi al-Ansari radiyallahu anhu anna rajulan wani mutum ne ja'a yazo fa sallar raka'a ce ne ya sallaci raka'a guda biyu wa qara qul huwallahu ahadin ya karanci qul huwallahu fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce haza arafa rabbuhu wannan ya san mahalaccinsa wa tazu sai na tara suratul jumal ana kiranta da suratul jumal li'annahu ruwiya an annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito a gurin manzon Allah qala annabi yana cewa inna allaha jamilun Allah kyakkyawa ne yihibul jimalu yana son kyakkyawan abu ila wani kaula haka ce ya rasulullahi ma ma'anar jimal qala yace innahu ahadun samadin ai kadai yake madaukakin sarki lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ولم kufuwan يكن له كفوا أحد eh wa jimal al abd shi kuma kyan bawa an yi ariba bi hadhihi sifati ya san Allah da wannan sifa al ayir sai suna na goma suratul mushaqqaqati li'anna tabari'u qariwa abin da ake nufi da mushaqqaqati li'anna ita qul huwallahu tabari'u tana kubutar da qari'a makarancinta min marar shirki daga jinya na tara Allah da wani yuqalu ana cewa ta shaka shaka almariru marar lafiya ya warke idza buri'a yayin da ya warke min almarari daga jinya wa qul ya wal kafiruna qul ya ma samaitu ana ambatanta da mushakshakati li'anna tabri'u min shirki dan tana warkarwa ga barin shirka yuqalu ana cewa ta shakshakal iru izaran ma yayin da ya jiba bijiranihi da zarbarsa alhadi ashara sai suna na sha ɗaya suratul ma'awun ce ana kiranta da suran neman tsari li'annahu ruwa haƙiƙa an rawaito annahu sallallahu alaihi wasallam qala li ali ibn abi talib manzon Allah ya ga ya sayyidina ali dan abi talib radiyallahu ta'ala anhu yardan Allah ya tabbata a gare shi lamma zafat ilai fadima ce yayin da ummina fadima ba ta jin daɗi tana jin zazzabi radiyallahu anha ta'awaza sai sayyidina ali yake mata ta'awaz yake nema mata tsari da qul huwallahu ahad da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas kama ta'awaza al muta'awizaini kaman masu neman tsari da suke neman tsari bi khairin min hunna da neman alkhairi daga su to qul huwa da falaki da nasi ana yin sa sa'awazi saboda neman tsari wa bi durrun nazm abin da yazo a littafin da ake kira da sunansa durrun nazm an Usman bin Affan ya zo daga sayyidina Usman dan Affana radiyallahu ta'ala anhu yardan Allah ya tabbata gare shi annahu qala yana cewa marartu ya zama ba ta jin daɗi fada kala aliyu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da na ali yayi gugurin manzon Allah fa qala sai ce bismillahir rahmanir rahim a iziki billahi alwahidi as-samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kuhuwan ahadun min sharri ma ajidu min azza to duk wanda bai da lafiya ma in dai ka toba masa wannan kowane irin jinya ne Allah zai warkar da shi ثم قال سنيت فقال عليه الصلاة والسلام أنا بقيل هذا أمن تعالى تعوذ بهن يا عثمان يا عثمان كي تعوذي دون فمن تعوذ بمثلهن duk wanda ya ta'awazi da misalin wannan wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗa lira rajulin ga wani mutum qala yace qul wallahu ahad wal ma'udataini da falaki da nasi shine yusufu yayin da kawai gari ka karanci qulwa ka karanci falaki ka karanci nasi wai ne yanzu in dai mutum ya mare ta ta kafi ka ya ishe ka min kulli shayin daga duk wani abu min amru dunya wala kira lamarin duniya in dai gari ya waye ka karanci kulhuwa ka karanci falaki ka karanci nasi da yamma ka karanci kulhuwa da falaki da nasi in sharri ne na duniya da lahira Allah zai kare ka in alkhairi kake nema ma sun ishe ka in ji manzon Allah kuma an ba ku sai ku ci gaba dai a saniya yara sai na goma sha biyu suratul samadu ana kiransa suratul samadu li'anna fiya zikirin samadu dan a cikin sa akwai ambatan samadu din kama yuqalu kamar yadda yake faɗa suratu ibrahim dan a ciki akwai ambatan ibrahim suratu muhammadu a ciki akwai ambatan muhammadu alaihi salatu salawatullahi wa salamuhu a salisa yara sai na goma sha uku suratul usas sura ne na foundation li'anna huru ya an rawaito daga katada wa an ana da ana radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah yana cewa uzi zaji samawati sabai an yi foundation din kasan bakwai wal arabuna saboda foundation din saman bakwai kasan bakwai da kasan bakwai ala kauli a ga yadda Allah ya gina su suka tsaya da qul huwallahu ahad sai ka ja da qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to saman bakwai da kasan bakwai da wannan sirrin Allah ya tsaye da ita wa zalika wannan kuwa li'anna qaulun wa na fada bil isnain wa thalatha sababu likarab dunya a ce biya ce uku dalilin rusa duniya ne بدليل قوله تعالى غفدان الله مدوكاكين سركي لو كان فيهما آلهة إلا الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون to da wannan haka tsaye da duniya da kul huwallahu ahad an ce Allah bi an ce Allah uku to sanadiyar rusa duniya ta zo law kana fihima ali Allah yace da da ko wani Allah bayan Allah la ba ai da zai daga san tarwaje wa qawluhu ta'ala da fadan Allah da zuwa suratul maryam aya na 90 takadu samawati yatafaddar la takadu samawati yatafaddar la min wa tanshaqu al-ardu wa takirru al-jibalu hada anda au anda au lirahmani walada kama yanbaghi wa ma yanbaghi lirahmani an yatashiza to walada ka gani in dai za a kira wani Allah ba Allah ba to ai lamarin sama da ƙasa kuma rushewansa ta zo eh saura ka dan ta tsage saboda an nema wa Allah kishiya to haza wannan inda aulin rahmani walad saboda sun kira wa Allah ɗan fa wajibin to wajibi ne an ya kuna tauhidi ita tauhidi ya zama sababin ita ce dalil li imarati hadhihi al-ashiya al-arba'a saboda raya wa'annan abubuwa guda hudu arabi ayara sai suna na goma sha hudu suratul mani'a sura ce mai kiyayewa li'annahu ruya an rawaito ana ruwa yake bin muzahim daga ruwayi dan muzahim an ibn abbas radiyallahu anhuma inna la ta'ala Allah madaukakin sarki kala da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya manzon Allah tsira da amincin Allah lailatul mi'raji da nan manzon Allah ya mi'raji yace a dai tuka suratul ikhlas zan baka suratul ikhlas wa hiya domin ita qul wallahu min zakairi yana daga abin tattali kunuzul arhi daga cikin taskan wanda muka koya daga karkashin al'arhi wa hiya maniya da ida wallahu mai hani ce min azabul qabri ga azabul qabri duk mai karanta ta ba zai game da azaban qabri ba wa najatu minan niran qul wallahu ita ce dalilin tsira ga barin wutar kanin ubangiji alkamis ahir sai na goma sha biyar suratul murara ce sulan halarta li'anna malaikatu domin su mala'iku ya hararuna suna halartowa listimai ya saboda sauraron ƙulwar lawa idza quri'at yayin da ake karanta su a sadis ayara sai na goma sha shidda suratul mumfirat sura ce ta gujewa li'anna shaydanu do shayatinu domin su shaydane yanfiruna inda kirata in dai yana karanta ƙulwar lawa suna gujewa wa yaribuna suna tserewa a sabiyu ayara sai suna na goma sha bakwai suratul bara'a ce suran bara'a لأنها برعت دومي تقول هو الله وتنا كوب تروى من الشرك قبل الشرك وروي عن رويته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذن الله ينا شوى من قرأ قل هو الله أحد في صلاة دون دي يقرأ تقول هو الله أحد أتكين صلى أو في غيرها كون صلى كتب الله له الذي سعره وتامس براءة من النار ياكو وتباهي باوتا الثامن آهرة سنة قوم شاتكوس almazakura to ana ambaton sunansa da almazakura li'annaha domin ta kulhu wallahu tazkarul abd tana tunatar da bawa kalisa tauhidi tsarkakakkiyar tauhidi wa maharu tafaridi da tsantsan ɗayantan Allah fa qira'atu hadhihi sura da ka karatun wannan sura tazkuru ka za ta tunatar da kai ma ya tagadilu anhu na abin da ka rafkana mimma anta mutajin alai da abin da yake kai mabukaci ne zuwa gare shi a tatuwa yara sai suna na goma sha tara ana kiransa da suratun nuri sura mai bayanin haske la'anna wuru ya an rawaito ana nabi sallallahu alaihi wasallam kana manzon Allah yana cewa li kulli shay'in nuru kowane abu fa yana da haske wa nurul qur'ani kaga abin da ya haskaka alqur'ani shine qul huwallahu ahad wa nazirihi da kininsa ana nurul insani domin shi hasken mutum fi asgar ara'i yana daga mafi kankantan gabansa wala hadaqat ita ce kwayar ido fa ka anna hadhihi surati lil qur'ani ka ga qul huwallahu a cikin alqur'ani kala hadaqat kaman kwayan ido ne a qur'ani al iruna sai sunanta na ahirin suratul amanati sural amana li'annahu alayhi salatu wassalam manzon Allah tsira da amincin Allah hakiyan yana mai hakaitowa anillahi ta'ala daga Allah maɗaukakin sarki yana cewa la ilaha illallahu hisni la ilaha illallahu birnina ne faman da kala duk wanda ya ga birnina amina min azabi ya amantu ga barin azabana huwa ma'ana hadhihi surati shine ma'anan wannan sura kaza fi tafsir al-kabir ya zo daga tafsir al-kabir na Fakhruddin Razi wa ma tafsir al-Hanafi amma abin da ya zo a tafsir al-Hanafi فذكروا إيرين سورة عام بتامسة سورة إيرين قل هو الله أحد لأنه اسم ظاهر دوم قل هو الله أحد من سنان ظاهر ينتهى وانا مغنى عن يتي وقيل وانا قول إنها سورة المقربة أنا كلا تد سورة المقربة لأنها تقريب قارئها دوم قل هو الله تنا قصن تدم يكرن تاتا إلى الله تعالى يكرن تقول هو الله يسام قصن الله كما روي كما يدعى رويته أن رجلا وانا متف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يزو ودن منزن الله فقال يتي يا رسول الله إني كثير الذنوب إني متن نيما يوان ذنبي فدلني كشريا دنيمنا على ما تقرب به إلى الله تعالى أبن إني ذن سامكسن شيء الله فقال عليه الصلاة والسلام manzon Allah tsira da aminta Allah ya ce in dai kusance kake nema tsakaninka da Allah to alaika bi qira bi kasrati qira'ati qul huwallahu ahad to na hore ka da ka yawaita karanta qul huwallahu ahad fa inna taqrabuka ila Allah ta'ala domin qul huwallahu za ta kusantar da kai zuwa ga Allah kaza wannan ko ya zo a littafin da ake kiran sa da durrul nazim sunan sa durrul nazim a durrul nazim wannan yazo to fasalan sai fasal al ahadith sahiha hadisi wanda suke ingantattu wa qalul ayyamati da ƙauloli na shugabanni fi tafsirin suratul ikhlas cikin fassara wannan sura na kulhu wallahu bismillahir rahmanir rahim to sai ka ja sura قل هو الله أحد kul huwallahu ahadin da ka faɗa allamiri wannan lamiri na huwa mala yace li sha'ani na sha'ani ne ka kaule ka kaman faɗan ka ne ka ce huwa zaidu mundalika shi zaidu tafiyayye ne wartifahi da daukakan sa bil ibtida cikin mubtada wal khabar da labari al jumlatu wannan jumla allati ba da wanda yake bayan sa wala hajata babu wani bukata ila aidin izuwa ga mai tahi li'anna hiya domin ita hiya da huwa auli ma su ila anu ko ga abin da aka yi tambaya a kansu ko ga hiya da huwa ko ga abin da aka yi tambaya anu a gare shi to shine sai mala ya gaya man ya ce ai allazi shine sarkin da sa'alatu muni wanda kuka tambaye ni shi anu wanda kuka tambaye ni shi huwa Allah shine Allah idh ruwa arwaitu anna qurayyan qurayyawa qalu suka ce ya muhammad sablana rabbaka subata mana ubangijinka allazi tad'una ilayhi wanda kake kirawo mu zuwa gare shi man huwa yaya yake fa anzalallahu ta'ala anan ne Allah ya sauke hadin suratu wannan sura aka ce kul ga ya musu ya Muhammad قل هو الله ya أحد Muhammad ga ya musu lil kufari da kafirai ka ce inna rabbi ubangiji na allazi a'buduhu wanda nake bauta huwa Allahu ahad shine Allah shi kadai ya'ani fardan farda la nazira lahu ba yi da kini wala shabiyin lahu ba yi da kamanci wala sharikin lahu ba yi da abokin tarayya wala ma'inin lahu babu mai taimako gare shi kaza wannan din ya zo ne daga tafsirin ƙari da tafsirin abu laysa sai ka ja na gaban Allahu الله الصمد Allahu samad da ka faɗa ai abin da ake nufi a sayi da shugaba ne al-masamudu abin nufi ilaihi zuwa gare bila waye cikin biyan bukatun bayi man sama da ilai ga wanda ya nufo shi ai idza qasada wuyayen da ya nufo shi wa huwa al-mawsuu bi ana sufata da wannan alal idlaqi bisa ga idlaqi fa innahu mustagani domin ya wadatu an gairihi ga wannan samu da lakan saki ba ka'idi wa kullu ma adahu duk wanda ya wanici Allah muhtajin ilai mabukaci ne zuwa ga Allah fi jami'i jihatihi daga dukkanin jihohinsa wa tarihi da sanin li ilmihim saboda sanin sa bi samadiyatihi ga daukakan sa bi kilafi ahadiyati sabanan dayin ta kansa wa taqrirul lafaz amman an maimaita lafazin Allahu li shi'ari saboda sanarwa da amma man lam yatasibu bihi duk wanda ba su bata da wannan sufa ba lam yasahiqul uluhiyya bai cancanci uluhiyya ba wa ikla'u wa wa ikla'u da badadayantaka al jumlatu wal jumla an al adil bisa ga dorawa li anna domin ta kan natijatin kaman haihuwa ce lil awwali ta farko awwal dalili ko dalili ne kaza dai haka yazo fi qari daga tafsirin qari Allah sama da danna abin da yake nufi ai lam ya akul sarkin da baya ce wa lam yashra baya sha wa qala siddi malam siddi yace a'a wai karamata da ya karamata da malam mujahidi Allahu samad din nan as-samadu allazi la jawfa lahu wanda ba shi da ciki wannan bayanan duk ana dauko shi ne daga dabari wa an kata da yazo daga kata da radiyallahu anhu kana iblis hi iblis yanzur ila adam alaihi salam ya kalla zuwa ga annabi adam da kalabi abinci zai shiga cikin cikin sa wa karaja min kalbi zai fita da bayan kina kala salsala yayin da ya zama tankadaddan tabo ko busasshen tabo fa qala lil malaikati sai ce da malaiku la tarhabu ku daina jin tsoro min haza da wannan fa inna rabbakum samadu ubangijin ku madaukaki ne wa haza ajruhum wannan ko yana da ciki dan a wani ruwayan ma atake shedan din ya tuba annabi adamu yawo sai jibril ya sauri ya kade yawo shi yasa duk bayan gadon mutum za a ga akwai kwari asali na annabi adamu ne aka katse warwaya an rawaito Ali ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma yardan Allah ya tabbata a gare shi annahu qala yana cewa as-samad abin da yake nufi da samadu allazi yasmadu ilayhi al-kalaif wanda halatta suna nufo zuwa gare shi fi hawajin cikin bukace bukacen su wai tararrauna ilayhi suna kankan da kai zuwa gare shi inda masailihim yayin da aka tambaye su suka roke shi yayin da za su roƙe ya ba su suna kankan da kai zuwa gare shi wa qala abu wa'il abu wa'il yace a sama da din aya sayi da shugaba ne alladhi kad intala wanda shugabancin sa ya kai matuƙa wa qala la hasan babban wannan nan malam hasan basri yace rahimahullahu ta'ala as-samadu ai fassararsa adda'imu madawwamin sarki ne wa qala kata da malan kata da yace asama da dan albaki wanzazzan sarki ne wa kila wani kaulin malamai suka ce asama da dan alkafi isasshen sarki ne wa qala muhammad ibn kabu al-qurzi muhammad dan kabu dan kabilan qurziyawa yace asamadu allazi lam yadai shine sarkin da bai aifa ba walam yulad ba aife yi ba walam yakun lahu huwa na hadin shine fassarar asamadu wa qala ali ibn abi talib sayyidina ali dan abi talib radiyallahu anhu yace as-samadu abinda ake nufi da as-samadu allazi sarkin da la ya kahu min fauki baya tsoron wani abin da yake sama da shi wala ya yarju baya sa rai min tace ga wanda suke karkashin sa wa yasmadu ilayhi ana nuhu zuwa gare shi fil hawaiji cikin bukaci bukaci kaza wannan din ya zo ne bi abile su daga tafsirin abu laisu as-samar indi walam yalid din nan da ka faɗa bai haifa ba li'annahu lam yujani dan ba shi da jinsi walam yabtaqir baya bukatuwa ila ma yu'inuhu ga abin da zai taimake shi aw ya kalifa an ko wanda zai mai shi al imtina saboda hanuwa da bukatu wal bina da karewa alai a gare wala Allah ba da banza ba al iktisar wannan takaituwa ala lafazal mari ya zo ga siga na mari liwaridihi saboda an gangaro da hadisin radda raddi ne alaman kala ga wanda yace al malaikatu banatullahi ta'ala wal masihu da masihu ibnullahi auli dabiqu ko abin da zai dace qauluhu da fadansa da yace walam yulad bai aifa ba wa zalika wannan kuwa li'annahu la yabtaqiru Allah baya buƙatuwa ila shay'in zuwa ga wani abu wala yazbiquhu baya gaba baya rigawo shi adamu rashi kaza wannan din ya zo bi ƙari daga tafsirin alƙari bai rawi sai aka ce lam yalid kuma lam yalid wa lam yulad lam yalid bai aifa ba ولم يولد ما فيه بيعني لم يكن له ولد kai Allah ba yi da ɗa fayar barantana ce ga ɗan Allah zai gaji mulkin sa lam yakun lahu walid ba shi da mahaifi fa yuridu bari a ce mulkin mahaifansa ya gada kaga wannan din ya zo daga tafsirin Abu Lafsi al-Samr Qindi sai ka ja walam yakun lahu walam yakun lahu kufuwan ahad walam yakun lahu kufuwan ahad ai walam yukafi'ahu babu wanda za a gwada shi da Allah ahadin daya ayyu masu wanda za a misalta shi min sahibatin na abokiyar zama wa gairi ha da wanansa wa kana asalu asalansa an muwakkaru zarfi an jirkita zarafin li'annahu sila ne kuhuwa na kuhuwa lakin lama kana la maqsudu domin abin nufi na wal mukafati duk da ma kore abin isuwan an zati da zatin kadim kaddama an gabatar da takadimin wajen gabatarwa li ahami sawal tsammani wa ya juzu ya halatta an ya ya zama halan hali ne minal mustamki ne na abin da yake tabbata bil kuwa cikin kubi'i aw kabarin ko ya zama labari aw ya kuna kuwan ko kuwa din ya zama hali ne min ahadin na daya wala Allah ba da banza ba da badal jumla an daure wannan jumla salasan guda uku bil adafi da adafi li'anna al-murad min abinda ake nufi anan na bai aqsamul amsali shine kore wato rabe-raben misali fahiyya yi ko wannan ka jumlatul wa kaman jumla ce guda daya muna ban alaya wanda aka fadarkar a kansa bil jumlatil salasa da jumloli guda uku kaza wannan dan haka yazo fi bayrawi a tafsirin bayrawi walam yakun lahu huwa nahadan ya'ani lam yakun lahu nazir Allah bai da kini wa sharikun da abokin tarayya fa ya adilu baranta nafi daidai da Allah fi azamati cikin girmansa wa mulki da mulkinsa wa ƙudrati da ikonsa wa ƙala muƙatil malam muƙatil ya ce da mu innal mushrikai ya sure mushrikai al'arba na larabawa ƙalu suna cewa innal mala'ikatu kaza wa kaza mala'iku kaza da kaza wa qalatin nasara su ma nasarawa suna cewa wal yahudu da yahudawa fil uzairu cikin uzairu wal masihu da wasilu ma kala irin abin da suka faɗa suka ce wa qala yahudu uzair ibn allah وقالت اليهود أزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يراهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن to يفكون dalilin wannan magana da suka faɗa faka zaba hum Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ƙaryatar da su wa bara'a zatu Allah ya kubutar da zatansa mimma qalu daga abin da suka faɗa fa qala sai Allah ya ce lam yalid bai aifa ba wa lam yulad ba aife shi ba wa lam yakun lahu kufuwan babu wani kini guda ɗaya da za a gama da Allah qara asim asim yana karantawa wa bi ruwayat Ja'far a wani ruwaya na Ja'far kuhuwa din nan bai gaira ba tare da alhamza ba wa qara kufa'an ana karanta da kufa'a bi sukun al-fa'i da daure fa wal baquna amma raguwar malaman qira'ar biram al-fa'i suna karantawa da ruhuwar fa mahmuzun mai alhamza wa kullu zalika amma dai dukkanin wannan yarju ila ma'ana wahidin yana komawa ne ga ma'ana guda daya kaza zakar wanda ya ambata mana wannan shine abu laifi na barin samrakandi